إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فالتربية هي حجر الأساس هي حجر الأساس في بناء المجتمعات فهي ليست مقصورة على الأسرة فحسب بل هي مسؤولية يشترك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته إن الناظر في حال الأمم عبر التاريخ يجد أنه ما من أمة ترقت في مراتب المجد إلا كان وراء ذلك دور كبير من قبل شبابها لأن الشباب عماد إماد, إماد الأمة في كل زمان ومكان وقائد وقائد مسيرتها إلى التقدم والحضارة قال الله تعالى بالنسبة إلى أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أيها الناس إن من, مشتم إن من مشكلاتنا اليوم في الشعب النيجيري مشكلات الشباب ومن أخطر المشكلات الاجتماعية وحلها هو المدخل إلى حل المشكلات المجتمع وبنائه وتقدمه فإن إفساد المجتمع وخراب الدين يبدأ من إفساد فئة الشباب وحرفهم عن الطريق الكوني لذلك يجب علينا أن نعي هذه الحقيقة وعلى خطورتها على الدين والبلاد واعلموا أيها الناس أن نسبة الشباب النيجيري في نيجيريا تبلغ سبع وستين مما يجعلها واحدة من أكثر الدول شبابا في العالم إذا نظرنا إلى أحوال السابقين من أمتنا المسلمين نجد أنهم وهذا أمر ما يستحقه من العيانة بحيث نشأ أبناء نشأة سوية كما سجله التاريخ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مقام الشاب الصالح عند الله تعالى يعادل مقام الإمام العادل يوم القيامة كما جاء في حديث السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله ومنهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وفي حديث حسن إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة رواه أحمد عن عقبة بن عامر إخوة الإيمان إنما نشاهده اليوم في انتشار الجرائم بين الشباب مؤسف جداً حيث صارت الاعتدادات والسرقة وحركة الشوارع بين الفصائل المتنافسة من المشاهدة في أحيائنا كالذي جرى في عملية عصابات بين شباب مطنجو وقفوة فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فالتربية عباد الله ليست عملية نقل معلومات فحسب بل هي درس التوحيد في الأذهان والأخلاق الحميدة وحماية الشباب من الانحراف وذلك مسؤولية مشتركة إذا فأسباب انتشار الجريمة بين الشباب يرجع أولا إلى خلل في التربية وضعف الرتابة الأسرية ثم تأثير السلبي لرفاق السوء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم جليس الخير وجليس السوء كحارم المسك ونافك الخير قال بعضهم عن المرء لا تسأل فسل عن كريم وكل كريم بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم فلا تصحب الأرض فتردى مع الردي هذا بالإضافة إلى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي في التعويض الجريمة ولكن إذا كان الآباء بمعنى تربية أبنائهم وتلقى الشاب منذ صغره آية وتربية جيدة ينشئ إنسانا صالحا وإن كانت تربيته سيئة تظهر له انحرافات منذ صغره وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دام الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه فاتقوا الله عباد الله وأسباب من الأسباب والدوافع لانتشار الجريمة بين الشباب العطالة أو البطالة المؤدية إلى الفقر والمعيشة الصعبة كما أن انتشار المواد المخدرة يكون نوعا رئيسيا لارتكاب السرقات والجرائم العنيفة فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن التربية عملية مشتركة بين الأسر وأفراد المجتمع وبين أنظمة الحكومة فيجب على الكل أن يقوم بدوره في إسلام شبابنا قال تعالى والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم رائع ومسؤول عن رئيته فالإمام الرائي هو مسؤول عن رئيته والرجل في أهله هو مسؤول عن رئيته الحديث متفق عليه أيها المسلمون قد وصى الإسلام بالاهتمام بتربية الأبناء ووضع أهمية دور الآباء في تربية الأبناء كما بين الله تعالى في سورة لقمان دعوة صريحة لتعليم أبناء التوحيد والابتعاد عن الشرك والمحافظة على العبادات والتربية الأخلاقية فالأسرة هي المرأة الأولى حيث يتلقى الفرد مبادئ الأخلاق وهناك دور مؤسسات التعليمات في سكن شخصية الشباب والناشئين فالمدرسة هي المؤسسة الثانية بعد الأسرة لترخيص المواهب الأخلاقية مثل الصدق والأمانة واحترام الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعلم السجارة من مسائل الدين كما هو مبسوط في الأحاديث الصحاح. أيها المسلمون الإسلام شرع عقوبات صارمة لأجل أمن المجتمع وهذا من مسؤوليات الحكام وهذا من مسؤوليات المحاكمة وولاة الأمور يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لولا الوقت التي فرضها الله على الجنات والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضا لأهلك الناس بعضهم بعضا وبذلك يفسد النظام العام ولا تستطيع إلا بمؤمن يفعلهم ويفعل الجامع مكانا وإنسا لمن يريد أن يفعل مثل فعله انتهى كلامه رحمه الله إذا فالشريعة الإسلامية تدعو إلى حفظ الضروريات الأساسية للحياة وهي حفظ النفس وحفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل التي عنها وذلك من خلال تطبيق العدل وسد الذرائع ودرء المفاسد وتنفيذ الشرائع التي تحفظ نظام الامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya bayan Allah mu sani tarbiyya ita ce ginshiki wanda ake gina al'umma kuma ba ta taƙaita ne kawai a gidaje kaɗai ba a nauyin da Allah ya ɗora shi a kayan mutane ɓangarori mabambanta gida za su yi nasu wajajen karantarwa makarantu da masallatai za su yi nasu sannan al'umma su ma za su yi nasu. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun arwa'iyyatihi, kowannen kuma kiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwonsa bai keɓe kowa ba. Lallai ba, cikin tarihi, ya leƙa ya da al'ummomi suka zan sun ɗaukaka sun samu ci gaba a kowane fanni to tabbas za ka ga wannan ci gaban bai samu ba sai da aka samu wani kaso wata gudunmawa mai daɗi ta wajen matasa domin matasa na kowace al'umma a kowane zamani a kowane lokaci hatta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matasa su ne ginshiki matasa su waɗanda suke gudanar da kowace irin al'umma ta samu ci gaba ta samu haɓaka da wayewa ashabul kafi da Allah ya ambata a matsayin matasa da suka kiyarda da zalunci suka kawo canji cikin al'ummarsu Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda waɗansu matasa ne suka yarda da ubangijinsu kaga ginshiki na farko imani a zuciya sai ko muka ƙara musu shari'a shari'a ta ayyukan addini da shari'a ta yadda za su gudanar da rayuwa imani shine asas ɗinsa don haka ɗan uwa musulmi lallai mu mushkilar mu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ɗaya daga cikin manya-manyan mushkilolinmu da yawa muna da su da yawa amma ɗaya daga cikin manya-manya shine matsalar da muke fara da ta matasa a rasa yadda za a yi da matasa an kasa san yadda za a gudanar da su kuma wannan matsala ta daga cikin matsaloli mafiya hatsari a kowane irin zamantakewa duk lokacin da aka wura matsala ta matasa to insha Allah za a samu amfani na warwarewa dukkan matsalolin al'umma baki daya za a samu hanya da za a samu gina ita wannan al'umma al'ummar kuma ta samu haɓaka domin lokacin da ake son lalata al'umma ake son rusa musu addini ana farawa ne da lalata musu matasansu idan aka lalata musu tunanin matasa da ɗabi'unsu to tabbas an kafa ɗan ba da al'ummar za ta wargaje baki ɗaya wajibi mu lura da wannan jami'i na matasa mu fahimci irin yadda zurfin hatsarin wannan al'amari yake hatsarinsa da addini da hatsarinsa da zamantakewar mu da ma kasar mu musamman mun ta a kasar abin da alƙalma suka nuna a wannan kasar Najeriya adadin a cikin adadin da muke da shi na ta kashi 67 waɗanda suke 'yan ƙasa da shekara 30 kashi 67 in ka ce mu ɗari 67 to a kowane ɗari ka cire talatin da uku kenan waɗanda suka wuce shekara talatin kenan a cikin wannan ɗari biyu kenan sai da mutum mutum miliyan sittin ne da uku amma mutum miliyan ɗari da talatin da hudu duk ƴan ƙarfe shekara talatin ne wannan mutum da Najeriya aka ɗauke ta a matsayin ƙasa daga cikin kasashe da suka fi kowace ƙasa yawan matasa a duniya. A cikin tarihi ta yadda suka tafi zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da waɗanda suka zama sun fahimci wannan al'amari da kyau na lamarin matasa. Don haka sai suka ba shi kulawar da ya cancanci su bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisinsa yana zama da yara ƙanana Abdullahi dan Abbas yana ta gefen daman sa Abubakar Siddiq da Tijo yana zaune ta gefen hagu amma da ya sha ruwa sai sun bawa Abdullahi dan Abbas lokacin bai fi shekara goma ba yana zuwa ta ta ba ta shugabanci yanzu ƙarshe da ya sanya shi ne ta Usama bin Zulmi shekararsa goma sha bakwai bai cika sha takwas ba yake jagoranci wannan rundunar kuma a cikinta abubakar da umar suna ciki ashe sun fahimci lamarin matasa shi yasa suke jin su a jiki don su ba su tarbiyya ba sa yin watsi da su to shi ta taso sun zamanto matasan su sun tashi tashi wanda yake mai kyau kamar da tarihi yana a wajaje da yawa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana a wajaje da yawa matsayin matashi yake da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala har ma ya ce shugaban al'umma gaba ɗaya sai daidaita matsayinsa da na matashi a wajen Allah in sun kiyaye waɗansu ɗabi'u guda biyu cikin wani hadisi da ya ambaci mutum bakwai waɗanda Allah zai sa su a yi nuwarsa ran da babu inuwa sai tasa ya ce a cikin bakwai ɗin shugaba mai adalci sai kuma matashin da ya yi rayuwarsa wajen bautar Allah da ya yi rayuwarsa a cikin lalacewa ba tun daga ƙasƙantarsa ya tashi a cikin bautar Allah to kaga sai aka sashi a matsayin ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma cikin wani hadisi wanda uqbatu bin amir aka samu da gare shi imamu ahmad da tabarani duk sun rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la ya'jabu min ash-shabbi laysat lahu sabwa Allah yana sha'awar matashi wanda ba shi da al'amuran asha shi ne sabuwa inhiraf babu wasu abubuwa na lalacewa na asha tare da shi ya tashi mai kamun ka mai kamala mai bin Allah Allah yana sha'awarsa haga wannan duka ana matasa ne yadda addinin musulunci ya ambata ‘yan uwa musulmi abin da muke gani faruwa laifuffuka kala-kala da yake faruwa nau'i daban-daban na laifuffuka a tsakanin matasa al'amari ne wanda yake mai tada hankali a yayin da ya ta'addanci nau'i nau'i a yi sata a tsallaka gidaje ana fashe-fashe ana sace-sace makon da ya wuce malam khalid ya mana huduba a kayan abin da ya shafi fasa gidaje da ake yi ana dangi dangi ana bubbugan mutane ana satan kayan kinsu sace-sace da matasa suke yi yanzu kuma ga shi kawo da'in shekarun baya ya soma tasowa abin ya dan kwanta kuma yanzu ga shi ya sake tasowa da wani yanayi daban shi faɗace-faɗace da ake kan hanya a tsakanin ɓangaren waɗanda suke faɗa da juna a anguwannin matasa suna kiran kansu ɗan bida misali kana ranar litinin a tsakanin matasan matsalar matasan tsakuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan al'amari ne ne ba da tsoro al'amari ne yake nuna mana in a tashi ba ba za ki daɗi ma kowa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karantar da mu cikin wasiyarsa ta ƙarshe da ya mutane a hajjatul wada inda ya gana da al'ummar musulmin duniya na lokacin annabi yake ce fa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaykum haram ku zubar da ku lalata ko ku ci dukiyoyin junanku ko ku ci mutuncin junanku haramun ne a gare ku ka kuma ci yankum haza kamar yadda aka sanya muku wannan rana ta arfa ta zama alfarma fi baladikum haza kamar yadda aka sanya muku makka ta zo ne alfarma fi shahararkum haza kamar da aka sanya muku zulhijja ta zama mai alfarma in ba su sani cewa ita tarbiyya ba ba faɗe ta da ba ta kaɗai ba a'a dole sai an dasa tarbiyya a zukatan matasa sai an dasa musu ɗabi'a wacce take da sai kuma an yi ƙoƙarin kare su daga dukkan abin da zai karkatar da su zuwa da abin da ba a so a addininsu ko kuma a zamantakewarsu wannan kuma nauyi da aka ɗora shi akan kowa kowa akwai abin da zai bayar in baka bayar ba to ka tsara naka wani kuma zai zo shi wanda ba a bashi ba zai shafi naka a shirin kula lalacewar da al'umma suke yi abin da ba ma jin daɗi kuma an zuba idanu babban abu da ya sabbaba shi yana komawa ne na farko zuwa farakar da ake samu ta gidaje yadda aka samu raunin tarihin daga gida yadda a cikin aka dasa ɗan ba wanda tufin da yaran suka lalace ko iyayen ba su damu ba ko soyayya ta sa sun basu sun zama 'ya'yan ido ko kuma an samu baraka tsakanin uwa da uba ko an samu sakaci wajen uba wajen ba da abin da ya kamata na kulawa da 'ya'yansa abinci da tarbiyyar sai zama to a waje zai same su a titi to wannan yana daga cikin abu na farko da yake kawo lalacewar tarbiyya ba a zuba gidan su akan abin da 'ya'ya suke yi sannan kuma samun tasiri na karkata abin da yake ce a sociology group belonging wanda mutum ya ɗangara zuwa da gwamnati da yake a ta'asirin sarrafin da faɗi kenan sai a kuma karkata zuwa ga abokan banza sannu a hankali su ma sai su ɗauki da su tasirin wajen karkatar da jama'a a da iyaye masu kiwon farko ba su zuba idanu ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana mutum biyu da ake zama da su duk wanda aka zauna da shi ɗayan biyu ne ko dai ya zama ko jalisul khair ko ya zama jalisul su annabi sai ya siffanta abokin zama na alheri kamar wanda yake dauke da turare ne ko ya baka ko ya sayar ma ko ka ji kanshin ka amfana abokin banza da ka zauna da shi ko ya kona ka ko ko inda ya kona kamar mai mai zuwa ne ko ka tsatsan wuta ya kona ta ko kuma ka ji warin tana da yake bugawa na hayaki ko da hayaki ne ko haka ko kuma yau da gobe yau da gobe zama da madaukin kanwa sai kawo farin kai kamar yadda wani mai waƙe yake ambatawa cikin yake ce an yi ila tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin qaran ya qatadi karka tambayi yaya ɗabi'ar mutum take tambayi su waye abokansa tuku za su abokansa su za su nuna maka yaya ɗabi'arsa take me yasa yace fa kullu qarinin bil muqaran ya qatadi dan duk aboki yakan yi koyi da abokinsa shi yasa yace idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum in kana cikin mutane ka zan ka zauna da mutanen kirki fala tafhadil arda kar ka zauna da lalatattu fatar da ma'ar waje sai ka zan ka lalace tare da lalatattu wannan yana kowa matsala ta biyu rufa ƙa'usu muddan abokai sai su ja mutum saboda tun asali ba a bashi kyakkyawan kiwon da ya dace ba amma fa idan iyaye suka tsaya da abin da Allah ya wajabta musu na tarbiyyar 'ya'yansu yara suka gari tarbiyya tun suna ƙanana kuma suka samu kulawa ba tarbiyyar kawai ba kuma a kula an sa tarbiyyar kuma sannan a zuwa ido a kula kamar akuyoyi mai ka tafi da su jeji su kiwo to kar ka basu a bakin gona samu su ido dan kar su fada ka kai su inda ake so din su ci abinci amma kar ka basu haka dan in ka basu haka nan ma za a samu abin da ba a so ka koya musu tarbiyya kar ka bar su haka zuba musu idanu dan ka tsara abin da ka koya musu kafin wani ya warware maka wannan ce shi ula shi ul fatayan minna amma ma kana awwalahu abuku yau suna tashi ne akan abin da iyayensu suka dabi'antar da su da yawa shi da tunaninsa baya yin abin da ya dace sai dai abin da iyayensa wanda suke kusa da shi suka dora shi a kai yana daga cikin sababba kuma har ila waɗanda suke kawo irin wannan lalacewar al'umma sace-sace zinace-zinace da makamantan irin waɗannan a tsakanin matasa al'atala wasu na cewa albatala zama banza rashin aikin yi da yin karatu ba kuma ya yi da yin karatunsa kuma ya yi karatu ya ci jaraba amma ba wanda zai iya biya masa ya je shi gaba ko kuma ya yi karatun kuma ba shi da aiki ko kuma yana tare da kowa shi a tamfakin kowa na abzaman banza yake yi wannan yana cikin abin da yake kawo lalacewar al'umma sai a shiga waɗansu ayyukan daban da iya suka to lalle zai koya wa kansa yana cikin gaba ne ta jin ƙarfin jiki yana cikin wata gaba ta tunaninsa yana kuzga ba haka yana da bukatar yana in ba tanada masa an taimaka masa an tanada masa ba to zai kaga wa kansa ko da wanda mutane ba sa so ne da kuma ba ta da mutane zuwa ga talauci yana kai su kuma zuwa al-ma'isha sa'aba idan ya hukunci ya mutu da ci ba ya sake waye ka da kuma ba hanyar da zai samu babu ko wanda ya masa wani abu zuciya za ta iya kaga masa ya je sata ta za ta iya kaga masa ta je ta bada kanta a wani don haka lalacewa tana faruwa idan babu abin da ake yi kamar yadda sun yana kaiwa zuwa da inta'al mawaqil mukhaddirat ta'atil mawaqil mukhaddirat a je ana samun ababen shaye-shaye masu sai da kayan shaye-shaye an san su manya-manya amma me aka yi a kansu muna da iya da ake raɗe raɗi a garin nan tun shekara ashirin har wasu kuma sabi ne ana cewa dole na tsaye da ƙwayoyi mai NDLA suka yi a kansu don gudu hukumar ne kuma muna ga yara suna tafiya suna tambaye ne muna kuma suna aikata wasu abubuwan da mun tabbata ƙwaya ce ta sa suke yi me aka yi aka yi kuma ne suka yi tsakanin hukumomi masu iko a hannu da iyayen al'umma da suke akan wannan janibin wani abubuwa suka faru wanda ba a so ba a yi maganinsa daga asali ba ba a yi maganinsa daga tushe ba shaye-shaye yana sabbaba wa irin waɗannan ababe a aikata a ji aikata a yi wasu irin nuna rayuwa har kisan kai sai a yi saboda an sha zuciya ta rushe mu ji tsoron Allah ya musulmi mafi afayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarki ta tarbiyya aiki ce wadda ta yake ta haɗaka na farko ina da su fara yi sannan da an tafi zuwa makarantu to an shiga kuma afradul mujtama ɗaiɗaikun al'umma su ma kowa ko gudunmawa da zai bayar ko tafiya kake akan titi baka san yara ba kai su suna abin da ya ce ba kai ma akwai daurinka akwai abin da za ka yi rawar ɗin da za ka fulayin wajen kyautata su da haka abu ne wanda ya gyara al'umma da yi sannan kuma an yi hukuma akwai abin da sai hukuma ce za ka tsaya idan ta tsaya da kafafunta wani abin ba zai yi ba amma yin hukuma ce ta kaci kai ba da abi kamar yadda yara suka taso sai da dai da da amfana a ce yan sanda ba sani ba ya za a yi a taso da kawai a taho amma kuma ba a sani ba me yasa ba a je an yi abin da ya dace ba me yasa kafirin da ake yi din an ranar lazi tsaye da ko a tsakanin wasu me yasa ba je an yi dauki mataki akan wanda suke wannan ba rashin daukan mataki a na farkon shi ya kawo na biyu Daka akwai abin da hukuma ita ce za ta yi. Idan ka yi ta ɗauki kowa sai ya haɗa hannu a kai za ka ashe wajibi ne kowane ɓangare ya tsaya da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa da mun ji dai hadisin da annabi faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati kowa makiyayi ne sai an tambaye shi kuma Allah sarkaki yace annabiyyu makkannahum fil ard yana yin al'umma annabi suka soma kafa dan ma'ana yace ku ne su suka tsugunar da su muka ba su iko a ban kasa a qamu salata suna tsayuwa da haƙƙin Allah wa atayu zakata haƙƙin Allah kuma zuwa a takafun ijtimai wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar tarbiya kenan Allah ce walillahi akibatul umur addinin musulunci musamman ya ba da muhimmanci kwarai da gaske akan tarbiyyar yara ya san muhimmanci akan gudunmawa da iyaye za su bayar da tarbiyya na yaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul luqman siyaki ne Allah ya kawo tun daga farko na yadda luqmanul hakim tarbiyya tarbiyya na farko ya so mu koya ma ɗansa sanin Allah subhanahu wa ta'ala da ya santa shirka ya jaddada masa wannan ya sake ƙarfafa magana sannan aka ci gaba da al'amura na tsarewa ibada sannan kuma da haka sannan kuma tarbiyatul akhlaqiyya ya koya masa yadda tarbiyya ta ɗabi'a da zamantakewa da mutane har ma ya ce kar kai toroko ya ce in zaka magana kar ka riƙe kamar jaki in zaka kaza kar kai kaza tarbiyya koya masa zaunar da shi yayi in kana ya uba ya guraya guraya ya da karfi kenan musulunci ya koya mana ga yadda za mu yi da haka sai ita shi ne shi ne tamkar irin da aka shuka wajen al'amuran daga nan ne suke fara ɗaukan kyawawan ɗabi'u na farko za a koya su al'amura na faɗar gaskiya amana da makamantansu sannan kuma sai a zo gefen kasara masu makarantu su tsaya da amana da yake kansu al'umma su tsaya da abin da yake kayansu wanda Allah subhanahu wa ta'ala su ma ya tsora musu manzon sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da yara hadisai ga sunan da yawa shi yasa ba mu kawo su ba ko guda ɗaya ba mu kawo kawai muka ce mabsuqun fil ahadith as-sihah za a ganshi gashi na a shimfiɗa da yawa a cikin hadisai waɗanda suke inganta ya koya Abdullahi dan Abbas ya koya wa Mu'az ibn Jabal ya ce ya guda inni uallimuka kalimatin Abdullahi dan Abbas Umar ibn Abi Salama ya ambata masa shi ma ya ce ya guda wa kullu bi yaminika wa kullu gashi nan dai hadisai da yawa yara kanana annabi ya zonar da su yana koya musu ya kira jikan sa Hassan yace kar ka bari ka rika yin addu'a kaza a ce yana yaro karami haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna da malamai za su dinga karantarwa a makarantu suna cusa ma yara ɗabi'u da suke mai kyau misali ba wannan duk da ta karkace musulunci ya fi sanya salo-salo matakai na horo wanda za a yi aikata laifi domin a turkuɗe shi a hana shi aikata laifi a gaba don a kare al'umma daga nanata irin wannan laifin wannan kuma nauyi ne kwacakwam da Allah subhanahu wata'ala ya dora a kayan wulatul umur almuhakama masu hukunci da waɗanda suke jibinta shugabancin al'umma wannan kuma nauyi ne a wuyansu in mutum ya laifi kuma aka ƙi a hukunta yi saboda wanda ne to a bada bayani a gaban Allah kuma ya faɗa ta aji a yi amfani da shi shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah mu ji wata magana ne hikima da ya ambata shekul islam ibn taymiyyah yake cewa inda ba dan ukuwa saboda da Allah farlanta akan masu yin laifi da masu barna ba da mutane sun halakar da junansu gaba daya kuma da sai ya zanto tsarin gona zan ya rikice kenan saboda za a zan ana zaune gobe kuma shi hukunci baya cika ukuba ba ta cika illa yu'dhibuhum sai an sanya su wani abu mai radadi wanda zai hana su aikatawa gaba mai radadi yana zai hana aikata a gaba haka yace wa ya'lamu jinna kana radidatan a sanya wanda ya aikata laifi ne ko izina ya zama tabbata لأنه أن يفعل مثل فعله بدون مثل يأيكة إن أبن يأيكة شيخ الإسلام ابن تيمية شكرا إذا أكد وانا أبي ربوتا بعد شيء أنا ذكاني أكما أتبت بشريع الأرض أتبت بأبن حداتي نصب يتزم إذا أدوكي da aka aikata abu kuma ba a yi hukunci da ya dace a kansa to shine sai a bada majali kuma ga wani ya zo ya sama da shi to abin ya dinga hauhawa kenan muna zuwa da mun san an yi sakaci a baya har hakan ya faru mun san an yi kuma mun faɗa an yi sakaci hukuma ta yi sakaci amma mun ya kai mata da wani shawarar wani mataki za a ɗauka don a haɗa tunda an so mu shiga har gidajenmu mu ana da cikin gidaje ba mu san yanzu yaushe kuma wataƙila kana zaman lafiya a unguwarku waɗansu yara saboda sakacin da ku kuka yi ba ku ba su tarbiyyar da ya dace ma ko kuma waɗansu ko abin da ya kama da haka da daddare kawai sai ga yara dubu sun zo shi kenan da gari su zo su ci mutuncin ku su kaza da kamar yadda ake taya wace a wace ana saka mutum talatin su shigo maka cikin gida ya za ka yi da su da makamai su tura maka iyalai su tura ka a cikin private ɗinka. da ita to za ka yi sa ita da ba a dakile wannan musibar dan ba mu saba da irin ta ba yanzu ba shi ta zo mana cikin gari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana maganin ta mun kuma ta ita shari'ar musulunci tana ita ne asali ita shari'ar musulunci ta zo ne da ta tabbatar da wasu abubuwa daruratul hayat asasiyatu lil haya abubuwa guda uku a tsare mutane addinin su a tsare musu rayukan su a tsare musu dukiyar su a tsare musu hankalin su a tsare musu tsafan su waɗannan abubuwa guda biyar wajibi ne shugabanni su tsare mu al'umma Allah zai tambaye su akai domin waɗannan abubuwa guda biyar babu yadda za al'umma su rayu dole sai da su kuma hakan zai faru ne kadai idan har waɗanda suke wulatul umur sun ci gaba da ɗabbaka adalci sun ci gaba da kai hanyar da za ta kai zuwa ga laifi sun ci gaba da turkuɗewa ɓarna wadda ta faɗo cikin al'umma kuma sun ci gaba da wanzar da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala a kayan duniya da ya dace domin a tsare nizamul umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana al'umma Allah ya kyautata mana al'umma Allah ya kyautata mana matasanmu Allah kyautata mana matasan mu kuma Allah ya ba mu iko mu aiwatar da abin da ya dace dangane da tarbiyya umu ila salatikum
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة همزة الذي جمع ماله وعدله يحسب أن ماله أخلده كما لا ينبغي الناس الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المكلة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصلة في عمل مؤثلة الله أكبر لعل يكون حقيقة
الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم